wa sallallahu ala nabiyil karim gaba da yawan musulun assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a kamar da muka saba da mutu gaba da karatunmu mai albarka a cikin wani littafi mai suna muktasar sahih muktasar sahih bukari wanda aka fi sanarsa da a tajiridu sari li a hadis jami'ar sahih yau insha Allah ta'ala a za mu sake tashi sabon babi ku ci gaba? to yau sha takwas ga watan jimada fani ko yau a hijiran annabi sallallahu alaihi shekara 1446 wanda yake daidai da sha ashirin daidai kenan ko yawa ga watan sha biyu 2024 gregorian calendar za mu tashi sabon babi shine wato kenan kitabul jana'izi littafin da yake magana akan matsaloli da suka shafi gawa an ce janaza ana nufin gawa kenan ko salatul janaza sallar gawa to an ce a hakamul jana'izi jana'iz plural na janaza an ce kitabul jana'iz ai kitabun ya ta'allaku bi a hakamil jana'izi littafi ne wanda yake damfarar da hukunce-hukuncen gawawaki ko kuma yadda za a yi janaza duk matsalar ta shafe ta na farko babu man kana akiru kalamihi la ilaha illallah babin da yake magana akan cewa duk mutumin da maganarsa ta ƙarshe ta zama wato kenan la ilaha illallahu menene sakamakonsa akwai wani daraja ta musamman da Allah maɗaukakin sarki ya bashi hadisin Abu Dharr Allah maɗaukakin take da shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama atani atin min rabbi wani mai zuwa ya zo min daga ubangiji na ana Allah maɗaukakin sarki ya aiko min wani dan sako ya zo ya same ni da ya zo shi fa akbarani sai ya bani labari au qala basharani ya ce fa basharani riwayan ko da ya zama fa akhbarani ko fa basharani mai yiwa ko da ya rawato shi ta hanyoyi guda biyu wani zubin annabi sasa ce fa akhbarani wani zubin ya ce fa basharani ko kuma mai riwayan ya shakka menene aka ce ne akhbarani ne ko basharani abinda ya mun bashara shine annahu man mata min ummati duk wanda ya kuskure mutu a cikin al'ummata kuma sai aka same shi la yi shirk billahi shay'an bai yi shirka da Allah da kowane irin abu ba kowane irin nau'i na shirka bai yi ba da kalar jannata ya shiga aljanna ya shiga aljanna bultu sana ce wa in zana wa in saraka ko da ya taba yi zina ko da ya taba yi sata kala sai ya ce wa in zana wa in saraka ko da ya taba yi zina ko da ya taba yin wato kenan sata amma dai sharaɗi na farko shine ya mutu wato kenan bai shirka da Allah madaukakin sarki ba kake nan kan wannan bushara ne kai ko abu na alkhairi in azo ka ga mutum zai ji daɗi zai farin ciki yawa sannan kuma nuna cewa ana kokari a wato kenan lakana ma mutane su nisanci shirka ko ma yaya take nisanci shirka ko ma yaya take sannan na biyu kuma waɗansu wadda suke mummunan fahimta a hadisin suna amfani da wannan su karɓi lasin na yin watakinan zina da kuma sata ko kuma ayyuka na kaba'ir ai inda an ce mutum ya mutu da la'ila illallah kawai shi kenan ko ya yi zina ko ya sai je zinar sai ya zo ce shi zai mutu da la'ila illallah kaga wani ana yana cikin abin da ake kiransa su'ul adab ko kuma ana kiransa gurur ko kuma ana kiransa istihza'i ya yi istihza ya izgilanci da Allah ko kuma ya izgilanci da manzo bayan Allah ce kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un za ku izgilanci a ayan Allah ko kuma a a Allah ko kuma a ayoyin Allah ko kuma a manzan Allah to kaga duk wanda ya hakan nan sai zama ya samu mummunan sakamako ko la ta tazuru karka fartun ba da imani ku kenan haka yana sa mutane su yarda yana sa mutane sirri da wani yake cewa wanda suka yi magana da shekul islam ibn al-qayyim ya tambaye shi ya ce masa ai mu mutanen maka ba mu da matsala sai mu je mu abinda muka ga dama sai mu zama yawan kan mu dawafi sau bakwai shikenan an yafe mana kaga wani su fahami na hadisan da suke magana cewa in mutum ya dawafi Allah zai gafarta masa ko kuma wanda ya amfani da wani je ya zina ya zo ya ce aishi yana cewa la ilaha illallah da haka zai mutu akan la ilaha illallah kaga su fahami akan wannan hadisi wani kuma ya ce masa zan je ne abinda na ga dama zan zo ne subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim sau ɗari an ce mutum ya hakan nan gufirar kada wa in kana misal zabadul bahari zunubansa ko sun kai kumfan teku za a goge masa sai je abin sa sai zo zauna ce subhanallah bi hamdi subhanallah alazim sau dari yana tsammanin ya gama to kaga wannan ana kiran sa istizai don haka wani hadisi bai bada lasan mutum ya aikin sabo ba a a karantarwa ne cewa Allah zai gafarta mutum in yayi mutu akan wata kiran abin nan akan kalmar shahada bai yi shirka ba sannan na biyu gafaran tana tamu masu tuba ne ba masu istimrari akan abin nan ba aka ce aka ce lalazi ne amalin na su abin harshen su mai tuna an karibin ko yauwa to kaga hakan nan ne sannan sai aka ce kuma al-israr fil kaba'ir istihza'un min Allah mutum in ya doge a cikin kaba'ir yana ce yana ce yake tuba to daidai yake da yayi wa Allah madaukakin sarki istihza'i ga kaulin da yake cewa man qala la ilaha illa Allah la yadri ma huwa ka ahu ahu wanda yace la ilaha illa Allah bai san ma me take nufi ba to haka yana abin da ya ga dama bai san kimanta da mutuncin ta ba kamar yana Allah madaukakin sarki ihu ne da sauransu so da babu lasin a cikin wani hadisi na ce mutum zai je zina ko ya sata sau da yana ga Allah madafin sarki zai gafata masa a'a ya nisance su ya hada kuma da nisantar shirka to sai Allah madafin sarki ya gafarta masa na biyo daga abdullahi ko binuwa bin umar yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man mata yushrik billahi shay'an da kalan nara duk wanda ya mutu inda ya mutu yana shirka da Allah madaukakin sarki akan ko menene to wannan mutum zai shiga wuta ko kultu sai na ce masa ana mamata la yushrik billahi shay'an da kalan jannata ko haka ne sai na ce masa ana wa kultu ana na fada masa ni kenan sai na ce kenan in haka ne ni ne na ce ko wa kultu ana ni sai na ce kenan yanzu yana kokari ya bambance maganansa da ta annabi sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi cewa man mata ko man mata yushrik billahi shay'an dakhala nara wanda ya mutu yana shirka da Allah madaukakin sarki koma da menene to zai shiga wuta ko fakultu ana ji abdullahi ce ni kuma wato ni abdullahi kenan ko mun fahimci wannan ni ko sai ce man mata la shirki billahi sha'an da kala jannata wanda ya mutu inda bai shirka da Allah ba zai shiga aljanna ko yawa wannan ana kiran sa binaya ala mafhumul mukhalafa tunda mafhumul muwafaqa shine in an yi shirka za a shiga wuta mafhumul mukhalafa shine mai in ba a shirka ba kuma ba za a shiga wuta ba ko zai just kamar yadda bahaushe yake cewa ba kira babu abin da zai ci gawayi yau ga gawayi tunda ba kira ba me zai taba shi yauwa tunda mutum bai shirka ba to ba zai shiga wata kinan wuta ba babu al'amru bin menene bittiba'i aljana'iz babu da yake magana akan umarni wajen abi jana'iza idan mutum ya mutu an zo an masa sallah ba za a kai shi ba to akwai magana akan cewa abishin a raka shi ai rake da zaka masa ta karshe kenan ko yawa to hakan din ya halatta a shari'ance wannan babu abin da zai karanta da mu kenan hadisin ciki shine wanda yazo daga bara'u dan azibi yake cewa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci mu da abubuwa guda bakwai sannan ya hana mu abubuwa kuma guda bakwai a daidai lokaci daya na farko ubirna bittiba'il janaizi ya umarce mu da murka bin jana'iza murka bin jana'iza saboda ai daga lokacin da aka dauki gawa har a kai ta har a je a binne ta takan rage maka tunanin duniya ko da za a yi musamman zamanin mu na yanzu zuciyar mu tana ta abin nan amma dai takan kallala maka tunanin duniya takan kuma kara maka tunanin lahira daga wane ne gashi muna tare da shi muna komai da komai gashin za a shimfiɗa nan gurin an binne shi kuma an binne shi kenan an bar shi kenan kuma har abada kuma ya tafi kuma ba zai sake dawowa ba wayannan tunanin sukan sa mutum ya canja wato kenan wasu ayyukansa na farko kenan wa nahana ya kuma haka ne yaratul marid da ziyarar mara lafiya ya umarce mu mu kai wa mara lafiya ziyara saboda kai masa ziyara yana dan dada sa masa kwanciyar hankali yana ganin ku kuna tare da shi saboda mutum ne wanda kuke tare da shi sai aka kama shi aka sashi a cikin tarko ya zaba inda zai je shi saboda aka kaga zuwan ku zai riga dan ɗebe masa kewa zai ji tare yana ina tare amma ba haka ba aka baje gaba daya to wannan bajewar yakan ƙara masa damuwa akan damuwa don haka aje din an tausaya masa an kuma daɗa nuna masa ana tare da shi yakan ɗan daɗa bashi wata kenan istiraha a cikin zuciyarsa wai jabata da'i da an sa kiran mai kira ko dai gayyace ka aure ko ya gayyace ka gona gayya saboda gona su za ta kwace ko ya gayyace ka wata walima ko wani abu dai da za a abin ko ka zo gidansa ko kuma ya shirya abinci na musamman dan laraba sukan yi wannan ta shirya abinci su yanzu mana gayyatan ku ku zo ku ci haka kawai to duk abin da aka ce wani musulmi ya gayyace ka to ka amsa gayyar inda ba sabon Allah bane wa nasrul mazlum da taimaka ma mutumin da aka zalunce shi don duk mutumin da aka zalunce shi ya tabbatar cewa an zalunce shi tunaninsa yakan dan canja a wannan lokacin yakan dan canja to taimaka masa yakan karfafa masa gwiwa a rayuwa taimaka masa yakan karfafa masa gwiwa sannan kuma zai iya rebuilding wani lokaci idan aka zalunci mutum wannan zalunci sai sa shi a frustration sai ya lose hope a rayuwa to sai kuma ya zama muku nuisance a cikin al'umma ana samun irin wayannan ko kuma ya zama ma matsala gaba ɗaya ma ya zama threat a cikin al'umma ya zama muku matsala ya furnace ku ya furnace ya furnace al'umma gaba ɗaya saboda ya riga ya sha ta dubu wanda ya shiga cikin halin akasin abin da ya guda suke karantarwa su kuma daga cikin ɗaya daga cikin of power su suke cewa never be was the unfortunate duk mutum da baya da ƙarfi bayan da ya iya ta zai mai affecti zai iya maka matsala don haka duk inda ake a duniya kaga raunana to za ka ga yahuda tare da su ba amma masu ƙarfi suna tare da su saboda in kana tare da masu ƙarfi ana su tunanin fashi ne za ka samu fawa ke saboda su damuwarsu duniya ce haka ne yawwa za ka ga ɗaya daga cikinsu yana burin lauyi a mura alfasanati da zai samu rayuwa shekara ta mafi a saboda makamar aka san irin nasu tunanin kasance tare da shi kenan ko yawwa akwai wani dokar su har yanzu da suke cewa suke cewa menene wanda musulunci ya zo da akasinsa algayatu tubarirul wasila algayatu tubarirul wasila the end justify the means eh a'a i end shi ne result eh the end justify the means ko the result justify the means din yawwa abinda ka cimma a ƙarshen rayuwa shine yake nuna shi hanyar da ka bi din ta yi daidai ta yi daidai inda za ka bi ka tattaka mutane ka kakkashe ka ebe dukiyar mutane ka ce da karshe dai ka cimma burinka to shi kenan yanzu duk abin da kai daidai ne su a gurinsu ta ka suka halatta ma kansu su kashe kowa su ci dukiyar kowa suka ce na anu abna Allahi wa aihi ba'uhu suka ce kuma laisa alaina fil ummi na sabil duk mutumin da yake ummi ne dan mun kashe shi mun ci naman sa mun sha jinin sa mun ɗebi dukiyarsa ba eh yahudu ato ai ai ai ai suna karantarwa ko muna daukar karatunsu idan muka dauke karatunsu ai za mu aiki da nasu ko yau sai sa musulunci yake karanta mana da karatunmu idan muka karatu mu sai mu dauki aiki ne ake din namu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a alwasilatu musulunci alwasilatu tubarirul gaya suka suka ce algayatu tubarirul basila amma da musulunci yake shine alwasilatu tubarirul gaya ka gane yau the means justify the end a musulunci kenan hanyar da ka bi ita za ta nuna can din da ka je din halal ne ko ba halal ba in ka bi wrong way can din ma wrong ne a musulunci kenan in kuma ka bi better way to can ma zai zama wato kenan better sabanin kaga directly opposite kamar yadda wannan yake ce nasarar musulmi suka suka ce never be with the unfortunate they may affect you wa ibrar al-qasami da tallafa ma mutum ya kubuta a rantsuwarsa yace wallahi tallahi ba zan yi ba kar ku takura shi sai yayi dan ku sa ya tsama ya kubutar da rantsuwarsa ta yadda ba sai yayi kafara ba amma kace ƙarya yake wallahi tallahi sai mun ga ƙarshen sa dole sai an takura shi sai yayi to kaga ba a taimaka masa a wannan ba in mutum yayi rantsuwa akan abu kuma abun ba saban Allah bane to a yi kokari a taimaka masa ya je ci gaba da ya wuce da abin da suka ra dora masa wato kenan kafara waradu salami da juyo da sallama idan mutum ya ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam ko har ma wani hadisi yake cewa in an ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ko kuma ka ce alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kaga wannan zahirin hadisin kenan zahirin wani daga cikin ma'anansa da zai iya dauka kuma shine duk mutumin da ya zo maka da alheri ko zaman lafiya kai ma ka zo masa da alheri ko zaman lafiya ka masa raddu salam ko tunda salam ka yana nufin zaman lafiya ko duk mutumin da bai kawo maka matsala ba kar ka kawo masa matsala duk mutumin da ya maka dalilin alheri kai maka masa wato kenan dalilin alheri ko yawa wani hadisi da ta sauke kan masana alheri in kun rasa abin da za ku yi masa mukafa'a mukafa shi ne at least ga wasu kamar da maka in ba ka yi fiye ba haka ne to in ba ku samu wannan ba to koda da kalma mai kyau kalma mai kyau Allah saka da kai nagode nagode na wannan yana daga cikin abin da musulunci wata ke nan ya karka sai ne wata shimitul akis da gaida mai akisha ai na azurfa plate din da aka yi shi da azurfa ko kwanan da aka yi shi da azurfa mu ci abinci a cikinsa ko mu sha ruwa a cikin tambulan wanda aka yi shi da abin nan saboda ai karshen alfahari kenan ko karshen fariya kenan ka rika shan abinci da a cikin wannan yawwa ita kuma wannan kafafar tana taimakawa wajen mutum ya manta da ni'imar Allah ya ga cewa shine ga dan karuna ba da ya samu wannan dukiyar sai ya manta da asalinsa sai ce ina ma utituhu ala ilmin indi ina da ilimi na entrepreneur ina da ilimi na management saboda shi ne kai ni zuwa ga wannan akwai kwarewa akwai basira ilimin indi ilimin da yake guri na shine ilimi na entrepreneur na san yadda zan yi na management din abu ya tsa shine fa kai ko kuma wawaye ba ko abin nan ba to sai ya manta da asali saboda wannan sa wannan abu a gaba kan sa mutum ya abin nan ya manta da wato kinan asali wakata mai zahabi ya hana mu sa zobe na zinari a hannunmu shi ma zai isa abin wal hariri ya hana mu sa tufa ta alharini siliki wad dibaj da kuma suluka ta sutura wato kenan ta dibaji shi ma sutura ne ta dibaji da shi ma sutura ce wadda yake ba da harini aka yi ta ba amma zaren da aka yi mata wato kenan design irin wa'annan decorations sun wato kenan na alharini ne to shi ma an hana mu walkisi shi ma tufa ce wadda take wato kenan an yi ta an sa mata zinari ita ma ana kiranta abina wal istibrak shi ma istibrak din nan shi ma wato kenan nau'i ne na harini wanda ke mai kauri kauri sosai na isa alharini ba simple alharini ba yauwa ainihin alharini mai kyau mai kauri isasshe shi ake kiransa istibrak to duka wa'ina kaya na alfahari ko aka ce kar mu saka shi yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku ganin wata rana da aka kawo masa irin wannan rigan da ya saka ya yi sallah raka'a biyu ya dan haka yana cikin sallah dan haka ya kalle ta na idar da sallah assalamu alaikum sallah farin nafila ne ya dauka ya ce a mai da ita a karɓa masa irin mai dan saukin lamari sai da aka ce me yasa haka yace fa ina alhatni fi salati anifan dazu din nan ina sallah ta dan shagaltar da ni kawai ya kalli ya haka nufi dan kalli design din a cikin sallah ya kamata in yazo sallar sa ya sa ya fuskanci ubangijinsa na'am wa alaikum assalam eh guda nawa muka irga yanzu guda shida ko? eh ok guda eh akwai akwai akwai hadisin da yake yazo yazo da guda bakwai din eh eh ai ka san wannan yake wannan din muna daukan hadisi ɗaya ne a cikin babukan akwai wanne da amuri kamar yaya a umarni ba shiga cikin na hayu kada ka sha giya mene ne wannan kuma na hayi ne eh ai umarni ne amma kuma ai kamar wancan ɗin da algayatu mene ne na malamali bin niyati me ake nufi hana ka shan giya ake ai za ka gani su sarka akwai malaman balaga suka ce akwai asalibin nahai da asalibin amri ko yawwa usulubin na amri suna da yawa akwai usulubin na nahai su ma suna da yawa ko kamar yadda kabar yake da yawa sannan insha'i yake da yawa haka ma amru akwai asalib ɗinsa daban zai iya daukan kaza zai iya daukan kaza zai iya daukan kaza zai iya daukan kaza zai iya daukan kaza shi yasa idan an yi magana magana manufarta ita take nuna ma'ananta ko misali yanzu kace wa yaro kace Allah sa karka je sallah yau me kake nufi eh awatar masa kake akan yazo yawa idan kuma ko kuma kuma kace masa Allah sakar ka samu jami'i yau ka ga abin da zai faru da ni da kai Allah ya sakar ka samu wani sai ya zama tsakanin ku da shi da matsar kacin sa Allah ya sa yau karka samu Allah ya sa karka samu jami'i yau shi addu'a kake masa kaga kalma ɗaya ne Allah ya sa karka samu jami'i yau eh kaza kaza ka shikenan Allah ya sa karka samu jami'i yau shi kana masa fata ne mummuniya wannan kuwa fa Allah ya sa karka samu jami'i yau gargadi kake masa da sauransu saboda ka zai iya daukan abubuwa da yawa ka ba shi umarnin ma amma kuma hali ka ba shi yawa eh yi za ku yi ku yi eh to ku yin to kaga duk dai irin wa'ada babu dukuli alal mayyiti ba'da al mauti idza udraja fi kafnihi mutum ya mutu an masa wanka an nade shi a cikin likafaninsa an saka shi a makara ya halatta ka je ka gan shi ko bai halatta ba ka tafo maza maza kana ta gan wata allah allah ta kawo ka aka za a jan an masa wanka yanzu kawai za a fito da shi ne yana cikin daki za ka iya za ka je ka gan shi ko bai halatta ba daga umila da ko imratu min al ansari wata mata ce a cikin mutanen madina wahiyar mimman baya annabi ya sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin wanda suka yi mubaya a annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa idza ja'aka al-minane mu'minati yubayinaka ala to to tana daga cikin wanda suka zo suka yi wannan mubaya Allah ya ce in sun zo za su yi mubaya fa bayi uhunna ko ka musu mubaya to ita wannan ummul ala al-ansariya ko wani ya kamata ne sunanta a mata takwara ummul ala ko me ya asalin sunanta to nan da sati Allah sa a samu mana na bada asami haka dai manjuwa to ummul ala al-asariya wa hiya mimman ba annabi sallallahu alaihi wasallam qalat take cewa take cewa innahu uqtisima al-muhajiruna qur'atan an raba muhajirun a matsayin qur'a ƙuri'a aka yi wajen raba muhajiruna fadara lana usmanu bin mas'uni sai usman bin mas'un sai ya furo sai ya zo ya sa zama raban mu mun bayyana wannan da annabi sallallahu alaihi hijira muhajirun mutanen maka ba sun yi hijira tare da shi ba sai aka raba mutane aka yi ƙuri'a aka ce to duk wanda ƙuri'a ta sa- ta ƙuri'a ka ta faɗa kansa shi zaka dauka ka tafi da shi gidanku da ta ce faɗara lana istimarin ne majazi kamar sai kawai usman bin eh, furo da aka harba sai kawai ya faɗo rabon mu mun gane sai zama mu wanda za mu ɗauka a gidanmu wani sahabi ne ana kinasa usman bin, bin mas'un fa anzalna sai muka zo muka zaunar da shi fi bi- abiyatina cikin gidanmu don haka fa waji'a waja'at alladhi tuwfiya fihi ana nan ana nan muna cikin jin daɗin zama al'amari da shi sai ya kama da rashin lafiya to rashin lafiyar nan dai a cikin wannan rashin lafiyar ya mutu wala ma tufiya lokacin da ya mutu- ya ya- ya yi wa fati wa gussila wa kuffina aka yi masa wanka aka sashi wato kenan alkafani fi aswabihi a cikin tufansa aka nannaɗe shi da kalar rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa kultu kawai sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo sai ya shiga ɗakin da yake din mun fahimci wannan kaga mahallin shahid kenan ko an an gama komai da komai har an nade shi asira annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga ya je ya ganshi to na farko ta riga ta ta san shi yana daga cikin sahaban da Allah madaukakin sarki ya yi musu wato kenan kokari wajen ibada kullum azumi kwana sallah kullum azumi kwana sallah don yana ɗaya daga cikin mutanen da suke cewa za su- za su yi fidiya a kansu saboda kar ma su yi aure kar ma su yi sha'awar yin aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su saboda tsananin sallar su ko yauwa tsananin yin ibada karatun alkur'ani sallah karatun alkur'ani sallah azumi wannan abubuwa guda uku yayi abin kuma kuma ta san shi akan wannan kuma gashi ya kamu da rashin lafiya ya mutu fa qultu sai nace rahimaka rahmatullahi alayka abu sa'ib tace abu sa'ib suna ana masa kina da abu sa'ib tace Allah madarake rahmar Allah ta tabbata a gare ka ta tabbata a gare ta ce fa shahadati alayka ni shaidan da na maka shine laqad akramaka Allah hakika Allah madaukakin sarki ya karrama ka na maka wannan shaida ni ummul ummul wa ummul ala tace shaidan da na maka hakika Allah ya karrama ka kawai faqala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka da bake ce mata wa mai diriki anna Allah akramahu ya kika kika kasancewa Allah madaukakin sarki ya karrama shi kultu sai na ce bi abi anta ya rasulallahi fansata ai fansarka na ba da ubana don fansarka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa amma yukrimuhu Allah to in dai ba ai Allah bai karramta wannan mutum to wani ne Allah zai karanta shi a duniyar Allah nan bila ce dai bauta ake bukata sallah azumi ko da karatun alqur'ani in wannan Allah madaukakin sarki bai karanta shi to ai ne Allah karanta shi kaga kenan kamar ta ja ta tsaya akan ra'ayin da cewa ita kawai tana ganin wannan mutumi ya tafi aljanna ma fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata amma huwa baka ja ahli yaqinu to yanzu dai shi mu bar wannan magana shi dai yanzu yaqini ya zo masa Allah ya karamta shi Allah bai karamta shi ba shi dai yanzu ya san matsayinsa ko wallahi ban rikiji na rantsa muke da girman Allah inni la arju lahu alkhair ni ma ina masa fatan alheri wallahi ina rantsa muke da Allah ma adari ni kaina ban san ban sani ba wa ana rasulullahi kuma ni ina manzan Allah ban san ma alubi menene ni ma za a aikata da ni ranar lahira ba ya ban sanar position din ba ya zan iya bada na wani in ni ban bayar ba ya wani zai bayar da position din wani hmm? sadaka Allah madaukakin sarki ta tabbatar da shi ka ce musu la adare ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya ko ka ce musu ni ma ban san me matsayina za a yi wata da ni a ranar lahira ba kuma haka ni kawai abinda aka min umarni aka min wahayi shine nake bi ko wa ma ana illa menene nazirun mubin to kan gani gargadi ne kawai nake yi. haka ne yawwa qultu sai nace in ji ita wannan ummul ala kenan eh ok kala sai take cewa fa wallahi la uzaki ahadan ba'dahu abadan in ku har haka ne har duniya ta nade ba zan ƙara taskiya a wani mutum ba kuma in dai wannan taskiyar da ne ba a wani ba ta yi ba to wallahi ba zan ƙara yin taskiya a wani ba ko ma waye shi ranar lahira kaga ne yawo to kaga wannan yana yana kamar yana karantar da mu kar ayo Allah madaukakin sarki zarbabbiya ko ba ka ba yanzu mutane da yawa ba su garanti amma Allah madaukakin sarki shine mafi sani annabi sallallahu alaihi wasallam gashi Allah ce masa ka gaya musu la adari ma yafu alibi wa rabikum ban san me zan amma daga baya Allah madaukakin sarki ya bashi shi garanti ashe annabi sallallahu alaihi wasallam ko har ma ya ba shi wato kenan da ganin ce masa liya gafira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara kage wannan wato kenan garanti ne Allah mu da kuyi turkiya ba shi garanti har ma an ba shi dama an gaya masa ya ba da garanti a waɗansu ya kuma ba da garantin a wato kenan mutanen da suka je yakin Uhudu a yakin Badar da waɗanda suka yi bai'atul Ridwan ko da kalifan nan guda uku ko kuma tun goma ma da aka ware aka ce al'asharatul mubashirin lahum bil janna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu wato kin wani tun a duniya to saboda daga baya an samu amma wannan farkon dawon su a Madina ne shi kansa bai samu wannan garantin ba amma daga baya garanti ya samu a gare shi har ma kuma ya tabbatar ba a kansa ba a wa'ansu ma kuma tun suna dare a duniya mun fahimci wannan to amma duk da haka da zai nan bayan ne shi din an bashi garanti to amma bayan safa za a ba akwai wanda za a ba shi gaba garanti kuma babu wanda aka ba shi garanti ko ya sadaka wani hukunci yana nan kenan bayan da mu a kanmu illa iyaka za mu yi kyakkyawan zato wato kenan ga dukkan mutumin da yake akan hanyar alkhairi an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu qala lamma qutila abi jabir dan abdullahi yake cewa lokacin da aka kashe babana wa kenan abdullahi bin haram baban jabir ko a uhudu kenan a yakin uhudu yana daga cikin mutanen da aka kashe su a wannan yakin ya ce ja'altu akshifu thawba an wajehi na sai na tafi sai in dawo sai na bude fuskar da aka rufe shi da shi sai in kai in gaishi sai na na baci na kuka sai in rufe sai in tafi sai in dawo ko na dinga yin haka abiki ina kuka ina kuka ina kuka yana hauna ni anhu mutane suna ta hana ni suna ta hana ni kai shuru mana ai bai dace ba wannan bai dace ba kaza kaza kaza kaza sai in je in bude shi ce babana ne fa wanda ku rufe na koma wa nabi sallallahu alaihi wasallam la yanhani amma nabi sallallahu alaihi wasallam tare da mu amma ni bai hana ni kuka ba a wannan lokacin wannan lokacin bai kana dan haka fa ja'alat ammi ko ammati ne waja'alat ammati fatima tabki babata kanwar ubana fatima ta kenan kanwar abdullahi bin haram ita ma ta dinga kuka ta dinga kuka fa kala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam to daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta ita ma tana kuka sai ya ce mata tabkina aula tabkina in kin ga dama ki ta kukan ki in kin ga dama ki daina kuka bari ga miki halin da yake ciki ma zalatil malaikatu tuzilluhu wallahi tun daga lokacin da aka sare shi mala'iku suna nan sun tafi safu safu safu sun masa inuwa bi ajin hata da fuka-fukansu sun masa inuwa hatta me rafatumu har kuka zo kuka ɗauko shi lokacin da aka sare shi mala'iku suka haka duk suka rufe shi har kuka je kuka ɗauko shi suka biyo ku aka tafi da shi ai har aka je aka ɗauke shi aka yi masa sallah aka binne su kai aka musu sutura aka sa su a cikin kabari saboda haka kenan yanzu shi ba abin tausayi ba ne allah maɗaukakin sarki ya yarda da aikinsa har ya aiko mala'iku na musamman su zo su masa inuwa saboda girmamawa su shaidi lokacin da za a yi za a yi jana'izansa wata kenan abin ne shi ina ne mahallin shaida cikin wani hadisi namu ya ce nakan buɗe shi na rufe shi nakan buɗe shi na rufe shi babu rajuli yana ila fi menene yasa ne ko yana ila ahalil mayiti ko bi nafsihi babin da yake magana akan wato kenan mutumin da zai yi na ayu menene na ayu shelanta mutuwa in mutum ya mutu a can jana'a wane ya mutu sanarwa za a iya yin haka mutum da kansa ya sanar shelanta cewa wane ya rasu wane an mana rasuwa ne wane mu ne ya rasu a zo a taya mu jana'iza ko kuma na abu makamancin wannan ya halatta hakan ko bai halatta ba hadisi da abu hurara nan Mm-mm, ya danganta ga wasa'ilal ittisalat na lokaci idan shelantawa ake yi in kolo ake yi yadda al'umma take yi idan mutum ya mutu shi na ake kiransa na aiko yawwa wayansu kolon suke wayansu suna shi wasu za su aika wane da wane wane wane da wane wasu ma kabarin za su je su yi wane dan wane shi ne wane a cikin nan gudun duk na ayu ne yawwa yawwa to shi ne yanzu kuma kaga abin ya zama ta ɗaure ko da mutum ya mutu sai ga an ɗauki hotonsa an yada shi a duniya sai Allah ji kan wani yau wani na shekara kaza da mutuwa da sauransu wannan ana kiran suna ayu haka ne yana daga cikin akwai mai kyau akwai wanda yake mummuna kenan annabi hurairah radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam na annajashi fi yawmi alladhi mata fihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mutuwar najashi a ran da najashi ya mutu haka ne da ilal musalla sai ya fita zuwa wato kenan masallacin idi fasaffa bihim yayi sahu da mutane wa kabbara arba'an yayi kabbara raka'a hudu akan me kenan an jashi landa najashi ya mutu rannan daga madina zuwa ethiopia sai tunani ina jirgi ne mai awa nawa ne a lokacin bawaya babu babu raƙumin da zai taso maka daga daga Ethiopia ya shigo kasan Saudi Arabia ya zo har Madina ya baka labari amma Allah madaukakin sarki ya sanar da shi cewa Najashi ya mutu waye Najashi sarkin Makka ai sarkin Habasha sarkin Habasha asalin sa Kirista ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutanensa suka takura a Makka sai yake ce musu ku tafi habasha izhabu ila habashati fa inna biha malikun la yadhlimu indahu ahad ku tafi ma habasha ku je ku zauna a can tana akwai sarki wanda ba a zalunci a gurin sa suka je suka zauna a gurin sa daga karshe da Ja'far bin Abdul Muttalib ya karanta masa alqur'ani bai gama karatun alqur'ani bai karanta masa wa zikrul kitabi maryam idan tabadal min aliha makanan sharqiyyan bai kai karshe ba sai gashi yana kuka da haka alkur'ani ya yabe shi ya ce in ana karanta musu kur'ani tara a yi duhun tafiye da minar dami mimma an rafu minar hazani ko? tara a ayyunuhun tafiye da minar dami mimma an rafu minar haiki ko? yawwa saboda abinda suka sani na gaskiya ai da yana da ilimin attaura yana da ilimin linjila ya san su kuma sai aka karanta alkurani sai ji abin ya yi didi wa dida sau da ka sai hawaye abin ya zo masa suna tsammanin annabin karshen zamani ya fito a cikinsu kuma a sha har ya fita masu ba su sani fita kunna suna nan suna ta abin da su kuma a wani guri ma inda ba sa ma tsammani kamar dai gaskiya da ita gaskiya ce ko to saboda haka sai kuka don haka daga baya sai ya karbi musulunci amma ya ɓoye musuluncinsa a mutanensa saboda ya san halin kiristoci za su iya kashe shi wanda daga baya yake ce musu randa zai ilanin musuluncinsa ma yake ce musu su sahaban su je su su bakin kogi su tsaya a cikin kwala kusa da kwale-kwalensu in matsala ta faru su shiga su gudu don baya su a cutar da su ya zama matsalar a gansa ta kare shi shi kare in ba ba mu wani abu su dawo wannan sirri ne tsakanin su wato kenan shi da su kuma daga cikin wanda ya karba akwai ummi habiba akwai sun musa bin umar da sauran manyan manyan sabbi cikin su hadda sayyidina usman da matarsa yar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai nauyi da yawa kuma ya mutu take Allah ya sanar da shi take kira mutanen madina suka fita suka je suka yi masa sallah amma salatul ghaib haka ne yawa to daga nan aka samu wata kenan hukuncin salatul ghaibi yanzu ina mahallin shahida nan ya sanar da mutane don haka kaga kenan irin wannan na ayu din wane ya mutu a ji a sanar da mutane wane ya mutu a tare a zo a yi sallah ana gayyatar jana'iza guri kaza ana guri jana'iza wannan normal na ayu ne babu na matsala a cikinsa babu matsala wata kenan a cikin wannan na ayu din ina muke ana nasin bin maliko yawa Allah ya dade shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce akaza arrayata annabi sallallahu alaihi wasallama ce akaza arrayata zaidun fa usiba zaidu ya dauki tuta amma an sare shi an sare shi wani zaidu kenan zaidu bin al-haritha ta ko baban usama usama bin zaid baban usama haka ne sun ma aka zaha ja'afarun sannan sai ja'afar ya dauki tutar tutar musulmi saboda kar ta fadi kenan yanzu yana ba da hikayen abin da ke faruwa a gurin yaki ne ana cikin yaki zaid ya dauki tuta har na sun sare shi tuta ya kamata ta fadi amma ba ta fadi ba sai ja'afar sai ya shafe ta saboda sai aka ci gaba da yaki kun ga yaki bai tsaya ba wani ja'afar ne ja'afar bin abdul muttalib dan uwansa ko ko usiba shi ma sai aka sare shi summa akadaha abdullahi bin rawaha sannan sai abdullahi bin rawaha sai ya cafke tuta din mun fahimci wannan ko usiba shi ma sai aka sare shi shi ma tuta za ta fadi ko wa inna ina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tazrifani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da wannan hikayar idan sai ta zuwa hawaye abin da yake faruwa shine sun tafi yaƙi na muta ba annabi sarasama ya tura su amma da ya tura su nan sai zama kan cewa wata kenan da za su tafi sai ya ce zai duka ne kwamanda ya ba shi tuta sai ya ce masa in an samu matsala to jafar kai ka karbi tuta in kuma kai ma an samu matsala abdullahi bin rawa ka karbi tuta in kuma an samu matsala wale ta shawarar musulmi na fi ma bai nahun to musulmi su shawara a tsakanin su waye zai zama amir wanda zai rike tuta to wani abin da ya faru kenan za ka sanje suna shirya za su tafi abdullahi bin rawaha ya fito wani bai huda ya zo ya ce masa do ina za ka je ce yaƙi za mu tafi wani ne yaƙi ai kaji kaji kaji ma ga abin da sarasa ya ce wallahi ba za ka dawo ba ya ce me kake nufi ya ce allah ba za ka dawo ba me ya faru ya ce ai mu yan bani isra'ila in dai za a tafi yaƙi annabi ya ce in an kashe wani wani da kitu ta wala wani ba zai da yaƙin ba ba zai da wala yake ce hato to shi gana mu mun samu shahada kawai kina mai kawai ya sare masa gwiwa zai karfa masa gwiwa da ya tafi har ma ana yaƙin ma yana wasu baitoci na waka wanda a yaƙin yake kirkirarsa sabbi wanda bai taɓa jin su fada to hakan na aka yi sannan kun ga yanzu an kashe na farkon an kashe na biyu an kashe ya tabbata kenan ilmin da wannan bayhudan da yake da shi na experience ne ya ga gani ne kuma ya ka karanta ne a cikin wato kenan littattafan su ko thumma aqadha Khalid bin Walidati min ghairi imratin sannan sai Khalid bin Walid sai ya cafke tuta ba tare da wani an yi shawara wani ya ce masa kai ne Amir ba yanzu mun gane fa futiha lahu sai Allah maɗaukaki sarki kuma sai ya bashi nasara mu bai jona to ai yanzu ana ce wai menene idan condition ya rikice ko dole sai an samu solution wanda annabi sasa ya amara ɗayan su ya mutu ɗayan ya mutu ɗayan ya mutu ta za a yi sai abu tuta ta fadi sadaka yanzu addaro ta bihul mahzurat ba wanda na dashi amir amma maimakon ta fadi sai cakke ta ce ya ku jama'ar musulmi ana yaki ga tutar ku hannuna wane ne yake fada zan bashi ku shawara waye kamata ya zama amir dinmu sai duk suka yi tafaki suka ce ai kai ne ce a'a ku nemi wanda zai yi ina gani abawa ne a'a wane a'a to aka ittifaki da akan shi to da aka sai aka bashi wato kenan sai ya zama shine to shi kuma da yake tsofan hannu ne a gurin yaki abin da ya faru shine lokacin da suka je wannan yakin lokacin da suka je wannan yakin sun samu suku dubu uku ne sun samu kafirin sun kai sama da dubu goma don haka suka yi shawara a kan cewa ba za mu yaƙin nan ba kafirin za su fi ƙarfinmu mu aika wa annabi samson ya ba mu reinforcement wasu kuma suka ce ba wani reinforcement tun da annabi ya turo mu kawai shi ya sa abin da yake kawai mu yi kawai suka ce mm babu hikima a ciki mu nemo suka ce ha suka da wanda suka ce ai sai suka yi filin jayi aka yi na farko aka samu wannan barnar to da ya karbi yakin da ya karbi tuta sai ya yi amfani da isirin sai maza maza sai ya amfani da dama sai ya raba yakin ko ana ta kashe musulmi sai ya raba yakin shine ya shiga tsakiya tsakiya yana runkuda mutanensa ba yana tunkuda mutanensu gaba yana runkuda sai da aka shaya daga kowa tsaye yana huci ya ka ce to shi na bari sai gobe a ci gaba mun san suna yin wannan wanda suka koma gefe suka kamfi wanda suka koma gefe suka kamfi sai da daddare bayan sai sa da asuba bayan sallan asuba dama cikin dare ya gama ya ce to ina na hannun dama yanzu ku ne na hannun hagu ina na hannun hagu yanzu ku ne na dama so yayi a gaba gaba yanzu ku koma baya ina yan baya baya ku koma baya ku koma gaba ko da safi mun tashi haka za a yi yaki kowa ya san position dinsa saboda haka yace kuma da an yi sallan asuba kowa je samu wani guri ya tsaya ya dinga ɗiban ƙasa yana watsawa sama ya yashi kawai watsa ƙasa suna watsa ƙasa suna watsa ƙasa rana tana fitowa suka guri duk kura suka ce kai wanda cikin dare an kawo musu reinforcement Allah kaɗai sun yawan dubban abin da sai tsoro sai ya shiga cikin zuciyarsu da aka fito wayannan sai suka ga wayanda suke gurin su yanzu ba na jiya bane wayannan ma suka ga haka wayannan ma suka ga haka sai suka ce wallahi da gaske ne zaura ka ba a nisa da yakin bai suka gudu sai suka dawo to ina ma halin shaida cikin wannan yawwa na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko yawwa babu badal man mata man mata lahu waladun idan mutum ɗansa ya mutu akwai wani daraja da Allah madaukakin sarki yake bashi fahatasa ba idan ya ihtisabi wato kenan ya fatan lada yayi fatan Allah barkun sarki ya bashi da Allah ya karbi dana ai jarabawa ce ko shi kuma Allah in ya jarrabi mutum kai hakuri zai baka lada haka ne to wannan shine abin da babin zai karantar da mu shine har yanzu wannan riwaya daga Anas da Maliki Allah da shi ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma minan nasi min muslimin a cikin mutanen duniya nan babu wani musulmin da ya tawaffa lahu salasun ‘ya'yansa uku za su mutu Allah ya karbi ‘ya'yansa har guda uku lamya bilgu waɗanda ba su kai matsayin lamya bilgulhinsa ai maɗan ba su kai matsayin balaga ba ba su kai matsayin watakilin shari'a ta hakansu ba kuma ya haƙuri illa a da kalahullahu jannata bi fadla harmatihi iyahum sai Allah maɗaukakin sarki ya sa shi aljanna saboda tausayin da yake mana 'ya'yan nasa naturally ne in mutum ya ɗansa ya mutu zai ji tausayin ɗan wannan tausayin kaɗai ya isa ya ja masa rahamar Allah ma da kuke suke to aka yi ɗaya aka yi biyu aka uku duka yana tsammanin lada a gurin Allah maɗaukakin sarki to Allah maɗaukakin sarki zai ba shi lada da zai kai shi har gidan tukinan aljanna ko yawwa matan da ɗanta ya mutu nan ta je kabari tana ta kuka tana ta kuka na yasa sa da ya same ta me ce mata ya ce mata me ya ce wata ita killaha wa zubiri ki yi haƙuri ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri ta ce ilaka ne ce na ruwanka da ni ya tafa ba sauni ce masa ke kina da hankali manzan Allah sallallahu alaihi ne ba ta zo ta same shi ta kakon bai wallahi kai haƙuri wallahi ban gane ka ba wallahi ban san kai ne yake ce mata inna masabaru inda su da mutul ula to saboda haka daga sadi mutul ula ake son mutum ya haƙuri da zaran abin ya faru sai kai haƙuri sai ka mai da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki shi yasa za ga ana ta hana mutane kuka kar su kuka kar su kuka kar su kuka to masha Allah babu ma yustahsanu ko ma yustahabbu an yi gasala haka ne mena ne wutiran babin da yake magana akan abin da ake so na a yi ma mutum wanka wutiri wutiri shine nawa mara ko shine mara daga wani ɗiya Allah maɗaukin sarki da ita take cewa da kala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina tuwo fiyat ibnatuhu lokacin da yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi wafati sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo mana ya zo ya same mu tunda mace ne ta mutu yanzu sune masu daukan dauniyar ko saboda ka sai zo sai ya same su sai ya ce musu ihsanna hasalasan abinda za a yanzu ku mata wanka sau uku wanka sau uku shine sai kun mata wanka daga farko har ƙarshe kun gama daya sai ku sake sai ku ce kun gama biyu sai ku sake sai ku ce kun gama uku ko au kamsan ko kuma sau biyar za ku iya mata wanka sau biyar au aktara min zalika ko ma sama da haka in ra'aytun na zalika in kun ga hakan ya akwai bukatan hakan din saboda da yawa wani lokaci mai mutuwa baya rabuwa da wasu yan laruri wani ya mutu zaga yana amai wani ya mutu zaga dubararsa ba haya yana fita to haka da in kun wanke sai ya sake burtsowa in kun wanke sai ya sake burtsowa wani kuma in accident ne zaga jini ku wanke jini ya fito ku wanke jini ya fito ku wanke jini ya fito da haka wasu malamai suke ta za a dan tatse ta abin din ko kuma kafin a zo a yi din yan an kwantar da shaka ya dan dora wani abu anan dinsa mai dan nauyi wanda zai iya sa abin cikin nasa ya zama ya ya tatso wannan ba lalle ne nuna wato kenan eh, raguwar darajar shi mutumin da ya mutum ba don mutum ya mutu abin yana fita ta duburansa ko jini ko amai ta bakinsa ko wani abu nan baya daga cikin abin da suke taba darajarsa ko kimarsa yauwa wannan yana daga cikin laruri irin na rayuwa wanda zai iya faruwa wato kenan da kuma to da aka ce musu ku wanke ta sau biyu ai sau uku ko sau biyar ko kuma ma sama da haka in ra'aitun na zalika in kun ga akwai bukatar hakan din ko yauwa da me za ku wanke ta bima'in wasidirin da ruwa da magariya a sa magariya matu kenan a cikin ruwan kenan haka ne a samu magariya a daka a saka a cikin ruwan a wanke wasu malamai suka ce ai ita kamar sabulu ne tana ragewa dattin wani lokacin ka kada ma akan ce ruwan yakan yi kumfa ko suraka za ta gantsale shi ta fitar da shi wata kenan cal ta fitar masa da dattin jikinsa wasu kuma suka ci tana da wani dan sinadari na preservation za ta sa jikin ya tsantsame kuma ya zama ya dan samu tsawon lokaci bai riɓe ba wallahu a'lam waje alna fi hamina ne fi akirhi kafuran a ƙarshe sai ku sa kafur in sau uku za ku wanke kun wanke na ɗaya na biyu to na uku sai ku sa kafur shi kuma zai ɗan ɗauke bashi da sauransu ko wani abu da wani ba zai sha'a ya ji a jikin mamaci ba kenan ko in kuma sau biyar za ku yi in kuma wanke sau hudu na biyar din sai ku saka in aka tsara min zalika ma dai na karshen da kusa wato kenan kafur au sha'a min kafur ko kuma ku bantaro wani abu na kafur da ku saka duk nan hakan ne ya kamata ku yi fa za faraktunna idan kun gama fa ni sai ku sanar da ni mana sai ku shelanta mu cewa to mun gama wankewar to shi kenan sai muka gama muka gama ko falon ma faragna lokacin da muka gama wanke ta ya kayan da muka ga ya dace azan na sai muka sai shelanta masa mace to fa mun gama fadina hikahu sai ya ba mu wato kenan kwarjallansa wanda yake daurawa a kunkuminsa wakala sai ya ce ashirnaha iyahu ku lullube ta wato kenan da shi ko ta ni idarahu tana da wato kenan kwarar dalansa da yake daura hukumunsa nasa na kansa ya dauka ya ba su ai yasa ce ko yawa yace ai mata likafani wato kenan da wannan ashirin ha iyahu ku lullube ta da wannan kenan inda wannan yanzu za mu iya likafani a mutum da likafani kwaya ɗaya tol ya halatta ko ya halatta ba eh eh ya danganta ya danganci ya danganci condition din da aka samu kamar wani condition kenan yanzu a zaman gida ake yi akwai wani babu yalwar likabari to ala'ayyar halin da ya halatta za a iya yi ko wakilin za a iya yi masha Allah babu ok wa fi riwayatin ukura a wata riwaya annahu qala ya ce wato kinan ibda'ana bima yaminiha in za ku mata wankan ku hara wanke ta ta bangaren damanta daman jikinta tsagin dama sannan sai ku juya ta ku wanke tsarin hannu ko wa bi mawadi alwudu'i minha sannan kuma ku da guraren alwalanta ma'ana shi wannan shine ku yi mata wato kenan alwala ko yawa to yanzu sai an wanke dama an wanke hagu sai a alwala ko kuma sai an yi alwala a wanke dama a wanke hannu ya za a yi mata alwala akan wannan malamin na hau suke cewa al'adafu bilwawi laifi bi maza laifi tartiba ba lalle sai an yi tartibi don haka alwalan za a fara yi sannan sai a yi mata wato kenan wanka kala sai take cewa wa mashadnaha salasa eh, salasa kuruni muka tsefe mata gashinta muka lulluce mata shi zonkaye guda uku shikenan sai aka jefa mata shi a gadan bayanta yawon na yawo guda uku eh eh yayi lullucewa aka mata zanko guda uku eh aka mata yawo mene ko menene yawo ka ai shine kawai yawo manya manyan abin nan yawo kitso ne
eh kitso ne amma ba ko da irin kitso ne ake ke masa yawo ba yawo manyan kitso ne yawo to haka suka mata guda uku suke kwanciya a kai. shi kuma lullucewa shi ne wanda za a kama gashin a yi kamar abu na ɗauri a nan ma a yi kamar abu na Eh, ga mallufa lulluciya ke to lullucewa zon kwaye guda uku
yawo kyakkyawan kitso ne ke kwanciya kamar da manyan
to suka lulluce mata shi guda uku saboda ma- mamaci kai baya bukatar abin nan babu su ya bi a lokaci babu lokaci to alhamdulillah na tambaya fa shi ma an ce shi ma an cinye shi to Allah ma dina fi man hada to talla na fi man talla tabarak na fi ma hada to kina wasrif wannan sharra ma kada da fannaka taqdim alhaqi wala yakada fa la yazmana ta la yazmana